الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين Allah madawagin sarki ya ce wa ma aksaran nas mafi yawan mutane ai ahalin maka mutanen birnin maka walau harasta ko da kana kwaɗayi ala imanihim akan ban gaskiyarsu bi mu'minina su yi imani mafi yawa ba za su iya yi ba sai wanda Allah ya zaba wanda Allah ya zaba kuma wa'azi ɗaya biyu za a yi masa sai ya yi imani abin da yasa Allah ya faɗi wannan ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi to wasallam tasaliyatan lin nabi ba da baki ne ga sayyidina rasulullahi karka damu mafi yawan mutanen maka ba za su yi imani ba sai wanda Allah ya zaba وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وما tas'aluhum alaihi alqur'an ya rasulullahi da kake karanta alqur'ani baka tambaye mutanen birnin maka ba fa min ajrin ta'khudhu su baka wani lada wanda zaka rike baka tambaye su haka ba in ma huwa shi qur'ani ba komai bane illa zikirin tunatarwa ne lil alamin ga mutane da aljan amma baka yi musu wa'azi ba akan su baka kuɗi ya rasulullahi da annabi ya nemi wani abu ku bashi to sai ku ce dan abin da ya nema yasa ba za ku yi imani ba Allah ya ce ba kai ce ba su ba ka komai ba yasa duk wanda ya faɗa wannan hanya na wa'azi in an kama sadaka baka nema baka karba idan ba kawo ba karka nema muddin ya zamanto za a biya ka gun Allah ba za ka yi daraja ba annabawa akan haka suka tafi hata karatun Qur'ani kana koya yara karka ce a baka kuɗi ka bari Allah ya biya ka idan sun kawo ka karba in ba su kawo ba karka nema wanda za ka biya masa darasu ranar laraba in bai kawo kuɗi ba karka ce dole sai ya kawo idan ya ce ga sadaka don neman albarka wannan ya baka kai karɓa to amma ka ce dole sai an biya ka to abun Allah kuma me zai baka saboda haka annaba ba su tafi akan haka ba duk annabawa sun tafi akan ba sa neman komai a gurin Allah mu kuma cewa kyautuwa mu yi koyi da annabawa mhm.
وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم أنا موردون wa ka ayin kam ne kabariya nawa ne min ayatin ayoyi nawa ne dalata ala wahadatin na wanda idan an kalli ayoyin da idan basira suna hijirwa cewa Allah ɗaya ne fi samawati kudu wa sammai a sama aya nawa ne rana yana daga ayoyin Allah haka ma wata haka taurari haka balaki haka buruji haka al'ari haka kursiyu haka baitul izzati da baitul ma'amuri haka alƙalamin alƙadari haka baitul ma'am- baitul izzati haka nan lawil mahudi haka aljanna mala'iku ma ayoyi ne na Allah shi yasa Allah ya ce fis samawati wal ardi adu a ƙasa ma ku duba ku ga koguna da ruwayyaki da duwar watsu da itatuwa da ayoyi ne na Allah yamaruna alaiha kuma kuna zuwa kuna shudewa ta gabaninsu yishahiduna kuna gani ganin ido uhum amma su an haga wannan ayoyi yuriduna muriruna sun bijire la ya tafakkaruna biya ba sa tantani a cikin ayoyin duk abin da Allah ya akwai aya idan itace ne ga hi danye amma ba a jikinsa ake fidda wuta aya ne na Allah idan dutse ne ga hi a ba dankare amma a jikin dutse ake fidda karfe a jikin dutse ake fidda bal a jikin dutse ake fidda uranium a dutse ake samun ruwa aya ce ta Allah idan kuma ƙasa ce haka a kwance wani gurin za a tadda kogi wani gurin sai a tadda fetur to ya isa aya ta Allah ba abinda da Allah ya je tafakkaru fi kalkin layi wala tafakkaru fi zatin layi fa tahliku duk wanda zai tunani ya gane yaya Allah yake dinga tunani cikin abin da Allah yayi amma bincike cikin abin da yaya zatin Allah yake to yana kai mutum ga halaka to yi ne Allah ya ce mafi yawansu ba sa tantane wa ma yuminu aksaruhum وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون wa ma yuminu aksaruhum bil mafi yawansu ba sa imani da Allah har sai kiruna sun tabbatar bi annahu alkaliqu na cewa Allah shine mahalicci arraziqu sun tabbatar cewa Allah shine mai arziki illa duk da haka musu dina mushrikuna suna tara Allah da wani bihi ai bi ibadatul asnam da bautan gumakai wani za dalilin wannan kanu ya kulu na suke faɗa fi talbiyatihim a labbaika Allahumma labbaika su ce labbaika la sharika laka sai wai su ce dai illa sharikan huwa laka tamliquhum wa ma mallaka ya nuna wai wai ba ba mu tara ka da wani ba sai da wanda abokin tarayyar da ka mallake shi to irin wannan bai kamata ba in ka ce labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka eh ba yi abokin tarayya ba wani abokin tarayya da Allah yake da shi babu shi ko wanda duk abin da ya mallaka bayi ne na Allah afa na'am أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون afa aminu wai shin yanzu a yaku aminu kun yi imani an ta tiyahun gashiyatan mai lullubewa ta zake muku nikimatin hukuba ta ga shawun ta lullube ku min azabar laya wasu daga azabar ubangiji au ta tiyahun sata ko kun yadda kuna wannan halin naku har tayin kiyama ta zake muku baga ta tangam sake fajatan a firgice wa hum alhali su dinan la shi'uruna ba ku ana sani ba bi wakati itiyani ya ba ku san wanda lokaci ne zai zo ba yanzu kuna zaune abin da Allah ya faɗa ba za ku yi ba a yanzu sai tayin kiyama ya zo ko na azaba ya zake muku a lokacin a za ku yi da ku ce za ku yi imani da Allah mm.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني kullum ce da su ya rasulullahi sallallahu alaihi hadihi sabila wannan ita ce tafarki na fasara hadi gauli aka fasara shi da faɗansa ud'u ila dinillahi ka kira mutane zuwa ga addinin Allah amma ala basiratin akan hujja eh ai hujjatin waliha annabi zai kira ka zuwa bi Allah akan hujja ba kullum za a ce ka zo ba sai an ce ga qur'ani ga abin da Allah yake so ga abin da Allah baya so qur'anin kuma da aka saukar sai an ce ka duba at-taura abin da dama at-taura ya bada labarin qur'ani at-taura ya bada labarin annabi ka duba linjila ya bada labarin qur'ani linjila ya bada labarin annabi kuma abin da qur'ani ya hana ka duba linjila yi ma an hana abin da qur'ani ya umarni ka duba at-taura ya yi umarni labarin annabawa da ashabul kabi da sauransu da annabi yusufa yadda ka karanta a taura ka zo qur'ani haka za ka karanta ne ala basirati duk abin da littattafan baya suka zo abin da qur'ani ya zo iri ɗaya ne akan hujja za a bauta ma Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ni kaina ina tafiya ne akan hujja wa man ittaba'ani da wanda suka bi ni ai amana bi wanda suka yi imani da ni ana dan nan ala ana dan mubtada ne war kabar an ga labarin nan bima kaula wanda yake gabaninsa fa subhanallahi wa subhanallah wa ma ana min al-mushriki wa subhanallahi tanziyar lau an shirya tsarkake Allah ga barin abokin tarayya wa ma ana annabi yace ni bana daga cikin min al-mushriki na cikin masu tara Allah da wani bana daga ciki ai min jumlati sabili ayran na'am wa ma arsalna min qablika illa rijalan yuhiya ilayhim من أهل القرية أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون Allah madaukakin sarki yake bada labari yace wa ma arsalna min qablika mu ba mu aiko can gabanin ka ba ya rasulullahi illa rijalan mazaje ne yuha ilaihim muka yi wahayi gare su yadda suke maganan cewa to da aiko ka da mala'ika mana sai Allah ya ce to ai can gabanin sa ba mu ba mu aiko kowa ba manzanni ne kamar mutanen annabi hudu annabi hudu aka aika musu mutanen annabi salihu annabi aka aika musu mutanen annabi ludu annabi ne wa ghairuhum mimma halaku sauran wanda suka halaka ma Allah ya ce kowanne ba mu aiko kowa ba sai annabi manzannin kuma rijala mazaje ne a ciki ba aiko annabi mace ba mazaje ne kowanne kuma Allah ya ce yuha wa bi qira'ati bin nuni ko ka ce nuha wa qazara ko da qizra ka ce yuhi ilayhim ana musu wahayi la malaikatu ba ta ba ko malaika ba min ahlil qura daga mutanen alqariyu ay al amsar birane li'annahum abin da yasa Allah in ya tare aiko annabi yake aika birane li'annahum ala mutanen birane sun fi ilimi wa alama ko mutumin birni ya fi sanyin hali bikila ba alal bawadi sabanin mutanen ƙauye liddafa'ihin mutanen ƙauye suna da wauta wa jahalihim ga karancin sani abin da za a yi a ƙauye ai ba za a yi a maraya ba mutumin ƙauye sai ka gani malam injin na gafi zai kakara ma yanka gaga ya dame ka kai magana a ce baka da haƙuri a ta da wani abu ana iyo ba kai ba amma raga kana yi karan ka za a yi kowa ya san haƙin kowa ko injin niga ba izinin mutum a gidansa ba kai saka kafa ba a maraya ba a yin haka ko ka zo da wani abin hawa ko da wani abu kai abu ba daidai ba a ba dai a maraya ba dole doka zai sa a zauna lafiya to yi mutumin kauye bai san dokan ba bare ya bi bare ya bi ba ka ga annabi yaquba ai duk zaman da ya kauye ya zauna ai a kauye ya zauna ai madina kauye ne ai daga baya dole Allah ya ce ka tayi da kai da iyalin naka duk ku je misra ku je maraya ku zauna suka je maraya suka zauna kuma inda za a gane cewa kaɗan daga halayen ƙauyen a lokacin da ya ce inni la ajidu riha yusuf inni la ajidu riha yusuf laula an tufanidun qalu tallahi innaka la fi dalalikal qadim to kaga zaman ƙauyen ne ka haka eh amma masu tafsiri in sun zo kuma sai su yi wa gurin goskorima kuma su fice kuma lokacin da ake zaune a ƙauyen kaga da aka kawo labarin suka ce ai kura ce ta cinye suka ce wa ma anta bi mu'minin lana wa ma anta bi mu'minin lana walau kuna sadiqin kaga suka ce ko da gaskiya muke yi to yi mutumin kauye kurin abin da ya niya zai faɗa shine aka ce yawa yawan annabi da Allah zai aiko ba a aikawa kauye sai mutanen alƙarya menene dalili aka ce mutanen alƙarya akwai sanyin hali idan amara ya ka zo da abu sai an kalli abin da idan basira ba za a ma musu ba mutane za su zo su koma bayan sun saurare ka kuma mutumin maraya zai ce tawa ne yaya ka fahimci lamarin nan a to ni dai na ga mutum na hanya ba kuɗi yake ne ba sai a ce to mu jarraba yi da kuɗi an jarraba ka da kuɗi kuma ba karɓa ba sai a ce to mutumin nan anya ba wani abu ne sai an bi kamar hanyoyi uku nan gaba sai a ma hukunci yi mutumin ƙauye daga ya gaba daidai kurin faskare zai ɗauka ya nufe ka duka zai kai maka ba saurarawa ai eh ba saurarawa abin da bai masa daɗi ba ba zai ce saurara ya ga ƙarhin abin me zai fasance a ba ruwansa to yi ne Allah ya ce wa ma arzalla min qablika min rasul min rijal yace min ahlil qura Allah ya ce mutanen alƙariyu ga dalili nan su ba yawa yawa wa ahlama bi kilabi ahlal bawadi li jafaihim wa jahalihim saboda wautansu da jahilcinsu galla da ɗaba'ahu suna da kaurin ɗabi'a wa huwa muqabil wa ahlama din mutanen maraya wa jalihim muqabili ne li qawlihi saboda jahilcin su Allah ya ce baya da wannan da Allah ya faɗa sai yake bada labari yace afalam yasiru afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana ajibatu allazina min qablihim afalam yasiru wai shin mutanen maka ba ku fita fatauci ne to duk lokacin da Allah ya faɗa haka tafiyar yake so ko a gari ne idan mutum ya zauna in ka ga wani a gari yana da hankali to gaskiya mai dan fita yawo ne eh in dai ka ji a garin ku a ƙauye ka ga wani mutum ana magana yana karɓar nasiha yaya aka yi ne eh yaya lamarin ne an kai kotu ne a yan sanda aka kira wata wani mutum ya taɓa zuwa Legas ko Cali ya san harkar duniya in dai ka ga mai dan hankali a gari a ƙauye yana neman maslaha to gaskiya yayi yawo to ya za ku a garin ku ne mutumin da ya je Chadi ya dawo ya je Legas ya dawo ya je Kaduna ya je Abuja to gaskiya za ga ya fi mutanen natsuwa na ɗaya ba za ka ga baya son fitina saboda a can ya ga yadda fitina take na biyu ko baya son tashin hankali ya san inda ƙarshensa zai kasance na uku ko baya son rigima ya je kotu saboda ya leƙa kotun ya ga yadda kotun take to yi yasa Allah in zai wa mutanen waka wadi wai ba kwa bulaguro ne ai da kuna bulaguro abinda muka yi wa yahudawa yanzu mutumin maka zai je bulaguro to siriya zai je fatauci muddin in dai zaka je siriya to zaka bi ta mutanen birnin sunduma zaka tada kilomita arba'in na ƙasa an kifar da su gurin bai ciyawa to ganin wannan yasa wani laifi da kake zaka daina mutumin makan ya tayi iraki zai je fatauci in dai daga muka za ka iraki to za a game da inda aka halakar da adawa har yanzu da gurbin gurin mutumin makan ya tafi fatauci yaman zai je in yaman zai je kuwa zai ga yadda aka yi da mutanen birnin yaman ya kada kana
لقد كان لسبع في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور القبور فآرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي كل كمر وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا to duk الكفور wanda zai je yaman to za ka bi ta gun dam ɗin bilkis da yadda gun yake da ima da yadda allah ya canja ima za a ce ga gurin nan ga filin nan a nuna ma wata ran kai ma an ka ga haka to la allah in allah ya nema ba za a canja shi da kafirci ba wanda zai je falastin in je falastin ka kama hanya za a game da dutsen ɗorin sina'a a nuna ma nan fa allah ya magana da annabi musa kuma za ka tadda baitullah a ce nan haka haifa annabi isa irin abin da ya faru ga wannan mutanen tsakanin da inda sa annabi Musa suka yi batan kai duk a gurin zaka tarar to amma kuna zaune a guri ɗaya Allah ya ce ina za ku gani yasa yake wa mutanen maka a falam yasiru fil ard yanzu mutanen bayan maka ayi mutanen maka ba za ku tafi yawo bane ku dan fita mana ku yi tattaki fa yanzuru a dalilin tattakin za ku ga kai fa kana aqibatul ladina min qablihi yaya muka yi da wayancan na gabanin ku akaru amri ya ƙaryen lamarin su min ihlaki malakar da su bi ta kaziriyar a dalilin sanka manzanninsu wala darul akhirat Allah yace kaga gidan lahira kairun shine mafi alkai lillazina yattaquna la ga wanda yaji tsoron Allah afala shin yanzu a sheku ta aqiluna ba za ku yi hankali ba ya ahlal maka ya mutanen garin maka haza fa yuminuna in kun ga wannan ku yi imani ku nemi gidan lahira ba wannan gida na duniya ba حتى إذا زاس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من To wannan نشاء aya yana da hadari don alkali iyar a shafansa ya zo sai da ya yi ƙoƙari ya ga ya nema manzannin Allah mafita a wannan aya abin da alkali iyar ya tafi a kai ya ce hata gaya ce lima da al'alai ma qablahu yayin da har izuwa ga arsalna min qablika da muka aiko illa dinnan fataraki saboda jinkiri ne na sarihin na taimako saboda taimakon ya dade ba zo shi ne sa Allah ya ce hatta idan ta yi asa a rusulu manzanni sun fidda rai da mutanen ba za su yi imani ba wannan shi ne ba manzo ya fidda rai rahamar Allah ba manzannin dai sun san mutanen nan ba za su ƙaru ba iya su kenan haka aka yi ko haka mutanen annabi nuhu ma alaihi salatu wasallam a lokacin nan Allah yake cewa wala tukadimni ولا تكادمني في الذين ظلموا إنهم to مغرقون ka gani yayin da annabi nuhu mutanen aka kalla gani ba yadda zai iya samu wani Allah ya gaya masa haka to su ma manzannin sun yi iya kokarin su kuma wanda mutum ɗaya zai fada rahaman Allah ma sun fi da rai wazannun ba tsammani bane sun tabbatar aikanu ar rusuli annahum kad kuzibu mutanen nan fa hakika sun fi da rai ba za ku da me dalili a sun tabbatar sun karyata su sun tabbatar sun karyata su takaliban la imana ba da ƙaryata wanda babu imani a bayansu ai zannan umam annar rusuli akalahu ma wa'aduhu bihi min nasar su kuma in mutanen ne manzannin sun san mutanen sun saba da te wa'adin da aka yi na za a taimaka musu to Allah ya ce a irin wannan lokacin ya Allah ya ce na'am ja'ahu فننجي من eh نشاء ai lokacin nan kuzzibu nan kada kuzzibu قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من to kana can نشاء an tsallake su kada kuzzibu sun tabbatar sun karya ta su ne Allah ya ce ja'ahum nasaruna sai da bayan an fadare Allah ya zo da gudunmuwansa fanin ji Allah ya ce muka tseratar ka karanta da nu'ara guda biyu fanu na ji ne kuma kowanne ka sa masa shadda fanu na ji idan ka ga dama ka cire shaddan ka ce fanun ji eh amma nu'ara na biyun ka sa masa shadda ka ce fanun ji to karatun ya zama mari man na sha a nan ne Allah ya ce sai mu tseratar mun riga mun tseratar da wanda muke so wala yaradu ba'a sana ba ولا kowanne يرد بأسنا عن القوم المجرمين Allah ya ce ba wanda ya sai mayar da azabar mu idan mun yi niyya za mu yi azaba ga mushrikai Allah ya ce ba wanda ya sai mayar
لقد كان في لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب to Allah ya ce laqad kana hakika ya kasance fi qasasihim a labaran annabawan da muka baku dan da farko can an ba da labarin annabi hudu an ba da labarin annabi salihu an ba da labarin annabi ludu da annabi shu'aib da an bayar yanzu ya zan ba daɗewa ba Allah ya ba mu labarin Yusufa ka gani to wannan labarin annabi Yusufa yadda suka yi da shi da ƴan uwansa da yadda aka jefa ya rijiya da yadda aka sa ya kurkukun da irin buwaye da Allah ya bayi na mulki da yadda aka yi haƙuri ya gamu da shi da mahaifinsa da ƴan uwansa a mudda mai tsawo to sarkin da ya wannan ƙadiran ala'i izabi muhammadan sallallahu alaihi wasallam Allah ya annabi yake wa magana ya ce ya rasulullahi ka ga yadda na bada labarin mutanen annabi nuhu ya zauna shekara dubu ba hamsin ƙarshe mutanen ne suka halaka ya samu tsira da yi da wanda suka yi imani ya rasulullahi ka ga yadda na baka labarin annabi ibrahim da yi da mutanensa lamarudu ɗan kan'ana yadda aka yi sha gugurmaya daga baya annabi ibrahim ya samu tsira da wanda suka yi imani ya yi hijira ya koma falastin na halakar da mutanen lamarudu kaga ya rasulullah yadda muka yi wa mutanen annabi ludu yadda annabi ludu ya sha wahala ƙarhe aka halakar da maƙiyansa masoyansa suka tsira kaga yadda muka yi da mutanen annabi hudu anan hudu ya sha wahala daga baya da da wanda suka yi imani suka tsira ka zai da muka annabi shaibu mutanensa na birane da mutanensa na aika da ashabin rasi yanda suka sha wahala daga baya annabawan suka yi nasara a kansu da kuma wanda suka yi imani da su ka ga yadda muka yi da mutanen annabi salihu da magoya bayansa wanda suka yi imani sun tsira an ba su kwana uku wannan kwana uku ba zai ƙetarewa muka halakar da su wanda suka yi imani suka samu tsira bayan su kuma Allah yake bayi labari yace ka ga yadda muka yi da mutanen annabi Yusufa da yadda annabi Yusufa ya daraja da yadda aka jefa ya rijiya da yadda aka zo aka jefa ya kurkuku da yadda aka masa sharri da Allah ya fidda hi da yadda aka yi yunwa da fari da yadda kuma muka zo da iyayensa muka tara yi a guri ɗaya zama shine da nasara to ya rasulullahi yadda ka ga haka to mun ma alkawari haka lamarin ka zai ɗaukaka duk labarin dan annabi Muhammad Allah ya kawo shi yace duk wannan labarin muna nuna ma ne yadda aka yi haka ya rasulullahi kai za ka yi nasara kuma sai da alkawarin Allah ya cika ranar fatawa maka aka waye gari annabi ya sha wahala a wahalar da annabi yi kadai ya yi daidai da na duk annabawan nan dan yi annabi wahalansa da yan uwansa ne in ka ce annabi yusufa da yan uwansa ne to yi annabi yusufa yan uwansa ai a koye suka yi masa shi kuma annabi gaba da gaba ne gaba da gaba ne yau ya hutu a ran shi bacin ran da manzon Allah ya gani idan fa yau an ce za a je yakin badar yau annabi zai kukuta a fita abu na daya munafukai sai su je su gaya kafirai to ga annabi zai fa zai je yaki idan an gaya kafiran an sanar kuma sai su zo su zauna a gaban annabi haka annabi yake gani muna kuma yana zaune da munafikan a gabansa kuma su ne abokan hawara za mu je ku kaza ta ya rasulullah yayi kyau sai a daure fuska an jima kuma a sanarwa kafirawa kun ji daya sannan kuma kafiran na garin annabi idan an je yaki da wasu kafirawan yan garin su annabi zai gani a kan gaba idan aka yi fada aka yi fada a kai wasu daga danginsa kuma an jima yan garin su dawo a zauna da su a gari daya in annabi yana magana ga yadda muka sha wahala nan kuma munafukan suna cewa ai mun yi nasara ana dariya eh kuma idan yana karanta qur'ani sai a zo a dinga ihu wal gobi la allakum taglibuna eh sai a ce la tasma'u li hadha alqur'ani wa qalu la tasma'u li hadha alqur'ani wa qalu la tasma'u li hadha alqur'ani wal gobi wal gobi la allakum taglibun sai kar ku saurari qur'ani a dinga ihu ihu ihu ana yi la'allahu ta gani wani annabi yana karatun kuma sai ya tsaya shiru sai ihun ya nafa ya ce kudin gari da zai daina to duk irin wannan ana masa to shine yace ya rasulullahi kai hakuri wayannan annaba ma ba su kai ka ga yadda muka yi musu bare kai in Allah ya da za ka yi nasara ana nan ana nan ana nan ranar budin maka ran da za a samu budin maka annabi a lokacin nan ya shigo maka da soja kimanin dubu ɗari an danno da su malam abu sufyana da mutane suka tsaya bakin gari wannan kabila kaza ce wannan kabila kaza ne suna lissafa kabila annabi a ran nan da za a higa maka ya kira wasu sahabbai ya ce to da wani irin sufa za mu higa suka ce ya rasulullahi duk sahabin annabi banda ido ba inda za ka gani saboda gaskiya a garin kowa ya je babansa yana garin uwanka yana garin kaninka yana garin banda ido babu kurin dan ka kashe danginka sabon manzan Allah haka suka yi nan aka dinga yin haka aka dinga yin haka a dare kafin a higa maka sai da kurna wuta guri daban-daban ya fi saba'in to shi ne abbas dan abdul madallabi to a lokacin nan ya ce da abu safiyana abu safiyana mu je da kai fa gaban annabi fa ka je ka nemi ahuwa fa yau ranar ba na wasa ba ne duk wanda ka sani yau an je sai an kashe shi a maka kowaye shi sai da na umar yana wani aikinsa da ya waiga ga abbas nan suka biyo ta layin da sai da na umar yake ga sojojin manzon Allah za a kai abu safiyana gaban annabi dan bai kai kansa ba nan higawa ne to yi ne sai na umar da ya wulga ya ce abbas kai da waye ne ta ya ce wannan munafikin za a kai gurin annabi sai da na umar yana bi da gudu yana bi da gudu yana gudu abbas ya rike hannun abu sufyana suna gudu daga nan suka bace masa saboda yawan jama'a aka rike aka yi gaban annabi sai sai da na umar ya lallama ya ce wannan munafikin za a kama ya rasulullahi banda kai yiwa ne amfanin sa munafiki wanda a dalilin sa muka ya irin wannan bala'in yau za a kama shi banda kisa me amfanin sa fito da yi na kai ya rasulullahi ya ce kai hakuri umar a yau daga ya kama da kansa ai yanzu ma kamo shi aka yi ga abaz yana tsaye ya ce to me amfaninsa yana kwafa sai da na umar ya koma ya tsaya to ran nan duk mutanen maka sai da daure ya kawo su gaban annabi annabi ya yi haka ya waiwaya ya ga mutum wajen dubu ɗari da ashirin kowa an ɗaure hannun da ƙirgi na bata annabi ya waiwaya ya ga nan danginsa ne ga yayu ga kannai ga dangi ga yan uwa hukuncin da yake kansa a ran nan kowa kisa dan bai kamata a bar mutum ko ɗaya ba kowa a kashe shi ya dace a ran nan idan aka kai su duka duk maka ba munafiki duk maka ba kafir to kuma su sahabbai ba za su yi abu babu izinin annabi Muhammad ba shine aka kafa annabi mambar ya hau kan mambar ya ce to jama'a ku dangi na yau ga yadda Allah ya yi yau mu ne da gari yau mu Allah ya ba mulkin maka yau Allah mu ya bai wa dukiyar maka ko mu muke da ɗaki kuma yau kowane kafiri ba zai iya zuwa ɗakin Allah ba dole sai dai mumini daga yau bara'atun min Allah bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahatum min al-mushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mujizillahi وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أكذو أكيه لا أكذو كون كافر يدك يوم وأذان من الله قاهي لا دق الله Allah ya ce duk kafiri a gaya masa yau ba ma neman gudunmuwan kafiri a gaya wa kafiri daga yau ba mu ba kafiri duk aikin Allah kar kafiri ya sa hannu kuma Allah ya ce a gaya masa inna Allah bari'un minal mushrikina wa rasulu Allah yayi bara'a in dai kafiri ne zai wa Allah gudun Allah ya ce ba ni ba shi annabi Muhammad yayi bara'a da kafiri a ran nan kafiri yawa musulunci gudunmuwa ko yayi ba a so kurin ya je ya kafircinsa musulunci yayi karfi ba kafiri ma za a gina musulunci to a irin wannan rana ga sai da na rasulullahi yana tsaye akan mumbari yan uwan annabi nan idan sun wai ga bayan su soja ya fi dubu ɗari an kewaya ka ba daman magana kowa ido ne ba za ka ce wannan ɗanka ne ko ba ɗanka ba ne sai annabi ya ce to jama'a me kuke tsammani yau zan muku suka ce don mu da abin da muka sani da kai kai ɗan uwa ne karamci kana da sanyin hali kana da kyakkyawan hali a yadda muke da mun san ba wani abu mummuna da zai safe mu a gunka sai dai alkai ya ce haka kuma ba da shaida kai na ce to duk na yanta ku kowa ya ci bilis da abin da kuka yi shikenan an yanta kowa ya ci dan uwa yawa dan uwa ba daidai ba ya ce ni ma zan faɗa kamar da dan uwana Yusufa ya faɗa la tasriba qala la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin yace baban cike kar kowa ya faɗa abin da ya mun ya ce da ɗan uwana annabi yusuf ya faɗa haka zan faɗa la ta ba ba bincike ni da ku mutanen maka ya gafirin lahu lakum ku ji allah ya muku gafara wa arhamur rahimin shine mai jin kan masu jin kai to kafin wannan rana yanzu Allah ya ce karka damu ranar za ta zo kai kake da nasara ya rasulullahi sallallahu alaihi wa duk wannan labaran annabawan Allah ya faɗe shi ne don sai da na rasulullahi sallallahu alaihi kuma Allah zai daga darajar annabi zai bayyana cewa annabi ne da buwaya ba su ne ba wannan shine dalilin da Allah ya faɗa haka nan na'am ma kana hadisan Allah ya yuftara ce wayannan labarai da muka bayar Ibrahim lura ne haka ne ko eh li ulil albabi ga ma'abuta hankali duk mai hankali idan ya lura da wannan labari na annabi Yusufa ya gani to ai mutum zai duba ne ya zauna da jama'a lafiya izazu muhammadin wa ilahi kalimati wa izhar dini ragaman ala an bi kullu mu'arid an yi ne dan tirmu da hancin duk wani mai bijirewa sau da haka ya isa aya dama jiya mun tsawaita karatu a kai duk wanda Allah ya baka tsani ne wa ne wanda kuna tare da shi kada ne wa mutum hasada da hasadan da zaka yi gaba zai ci kuma ran da ya taki matakin da baka tunani zai taka kunya zaka ji eh yi mutum daga gani kowa da irin nasa daraja eh ko mutum ne wa ne ko kani aka ma bar ma wani maraya kar ka ga iyayensa ba sa nan Allah da yayi yana nan duk yadda zaka so zartar da shi zai zama wani a duniya wanda daga baya sai ka ji kunya dan hausa sun ce mutum magani ne eh baka san wanda zai amfane ka a mutane ba ba masaniya sai wanda Allah kaga ya amfanar da kai in za ka yi al- alkhairi a jeji ma ka shuka in ka tayi girba a inda baka tunani za ka girba alkhairi a inda baka tunani za ka girba wanda kana tunani ba shi bane wanda baka tunani zai a Nigeria ma ba an yi ba ko ba yi ba lokacin da aka yi niyya za a yi zaben primary election kowa so yake a ciku ya ci gani muke hine ne dan kuɗi a hannu to da Allah ya ta ya ce ba hime ne ga wanda zai amfane ku nan Buhari ne wanda muke tsammani daban Allah kuma ya sani har ga Allah gani yake Buhari yayi sau daya yayi sau biyu kurin wahala zai sha Allah ya ce a'a ga wanda ya dace zai muku wanda ake tsammanin da kuɗin nasa da jirgin saman da komai aka hana shi wanda ba shi wannan yana kamfe din ma kuɗin tara masa aiki sai a kankare katin waya a tura a kankare a tura ba sisi da aka zo firamare idan ya ce a in kuɗi ne ni dai in dai dan kuɗi ne ya ce kar a zaɓe ne ni ba ni da su da aka zo firamare idan ya ce in dai kuɗi ne ba ni da su ko ba ni da hanyar su eh in kuma aiki ne ku neme ne in dai kuɗi ne ya ce ba ni da su ba ni da hanyar yi kwaci ku mutum ɗaya ma sai an ba da kuɗi biliyoyi miliyoyi sai an kwace kuɗin nasa an rantse da ƙur'anin kuma sai a je a zaɓi wancan ya za ka yi da lamarin Allah to saboda haka shi Allah duk yadda ka ga mutum a duniya ka kiyaye shi da saninsa Allah ya mutum kuma duk ɗan adam na duniya kowa da irin nasa baiwa kowa da darajar da Allah ya ware ya yi wa mutum shi kaɗai wannan za ku tambaye ni ku ce ana gata malam yaya aka yi Allah ya wa kowane mutum darajarsa ta yi kaɗai zai ce akwai dalili ai bature kansa duk abin da ya akwai serial number to shi Allah yana yi wa kowa nasa siriyan nan ba dan kowa nasa daban ne wannan kuma ya gaya mana inda yake yin siriyan nan ban a Qur'ani ya faɗa ya aiwan nasu inna khalaqnakum يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل to لتعارفوا kaji mm.
إن أكرمكم عند الله أتقياكم مم.
إن الله عليم خبير Allah ya ce ya aiwan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum mu ne muka halice ku min zakarin wa unsa daga mace ne da namiji waja'alnakum shu'uban muka sanya ku yanki yanki shu'uban yanki yanki نعم wa ƙaba'ila da ƙabila lita'arahu don ku san juna da Allah zai sa wa kowa nasa yanzu abin da zai baka mamaki idan ka je maka gaba ɗaya baƙaƙen fata na tabi daban baƙaƙen fata wanda suke na kenya daban suke mutanen togo daban suke mutanen ghana daban suke mutanen benin daban suke duk baƙaƙe muke liberia baƙaƙe muke sierra leone baƙaƙe muke Nigeria baƙaƙe muke, Sudan rabi baƙaƙe rabi farare, Chadiyan baƙaƙe muke. Mutanen Nijar baƙaƙe muke, amma duk baƙi in ka gani ka sani. Kana ganin mutum sai ka ce wannan ɗan Nigeria ne, da da yake baƙi ake na ko ina mana, ko a maka ne 'yan Nigeria daban suke. Saboda Siriyan nan man da Allah ya ware musu daban ne, shu'uban نعم wa ƙaba'ila ne ta Arab. mutanen tadi kuma wallahi an ce wannan bakin fata sai ka ce wannan yan tadiyan ne ɗaya za ka gani kuma har ga Allah duk irinsu ɗaya haka mutanen Kenya haka mutanen Sierra haka mutanen Liberia haka mutanen Senegal haka mutanen Togo haka mutanen Benin kowa ya ga dan uwansa bakin ya sani to a Nigeria idan mun dawo gida kuma a Nigeria kuma sai yanzu in aka je Abuja a Nigeria kana kallon mutum sai ka ce ai baka tsine ne shi a Nigeria ma baka tsine ne wani kuma idan ya ga sai ka ce ai baka ne haka ne ko a Nigeria kuma duk inda ba Kano yake a mutum dubu wallahi Allah ya ware shi a Kano kuma duk wanda kaga yayi haka ba sisi dan hade da ne Hausa suka je hade da kowa sarki ka ce da mutum ranka ya dade daga ganin ba hade da ka sani daga in zai kai da kai shi bai iya salama alaikum sai haka da hannu ranka ya dade wallahi ko a ina ne a Kano sai an ware ba hade a haɗejin ma za a ware mutanen kiri kasan ma nan ma za a ware mu a mudun ma an kalle ka sai a ce a garin ku da mutum an kalla sai a ce ai dangin su wane ne dangin ma Allah ya ware to kowa akwai na taro akwai na rabawa kowa da yadda Allah ya ware masa siriyan nan ba kuma a dangin naku kuma bari abin da zai baka mamaki ka san kai kai ne ba za ka ce da wani kai bane ka san wannan a kan kanka din kai a kanka ka san kanka kuma ba za ka yi tsammanin ka ce wancan ko kai ne kai ba ka san kanka kuma sannan abin da zai baka mamaki har ila yau idan an haifi ɗa yau aka haifi ɗa in yayi shekara ɗari da ya ga ubansa baran da ya ga ubansa zai ce ubana ne wa ya gaya masa akwai na'ura ne da Allah ya sa tsakanin uba da ɗa suna connection wannan na'uran ne daga ya hanga zai hangi wancan na'uran zai gane cewa wannan fa ubanka ne ba shi ma kuma uban zai gane wannan ɗana ne sai an kawo yara kaman guda ɗari sai ce yaya sai ce ɗana ne ai ai ɗana ne to da Allah bai yi wannan siriyan nan ban ba da duk iri ɗaya za a yi mu a duniya in aka yi mu iri ɗaya kowa ɗan wani za a kama ka ce wallahi ko ɗana ne ko wani ne baka sani ba da kowa zai ɗauke ɗan wani da kowa zai rasa ubansa ya kama uban wani matar wani ka ce naka ne kowa iri ɗaya ne Allah ya ce bai kamata ƴan adam suna da daraja Allah ya ce kowa sai mun ware masa nasa sirrinsa yadda za ka san ɗanka ne za ka san babanka ne za ka san danginka ne za ka san ɗan uwanka ne za ka san amininka ne abokinka ne masoyinka ne wallahi Allah a halittar da ya mana ya sa na'urorin da suna warewa mutum wannan shine Allah ya ce ibratan akwai abun lura li'ulil albab amma zuwa ya aka ga masu hankali saboda haka duk dan adam a duniya in Allah ya yi shi ka kiyaye shi bayan wannan darajar akwai baiwa ta musamman da Allah ya bawa amma idan kai da mutum ran da zaka ji kunya abun kunya lokaci ɗaya ne abun gwaninta ma lokaci ɗaya ne shi yanzu nan darajar mutum zai dibe yanzu nan darajar mutum zai hau yanzu saudiya sai a kama wani marar lafiya a danginka ana kama marar lafiyan nan in ba za ka ci jarraba ka ce ni ne zan ɗau nauyin wannan ni yaya na masu ishe su kuma ga yayansa sun zo da shi babu wani muna ga kai kake da dama dama a ku je ku riƙe uban kuri ba zan iya ba na ma ya ishe ba komai sau koma da yi bai fi kwana biyu ko ko sai ya rasu ga darajar ka ta zube har duniya ya tayi ko ba za su ganka da kima ba kuma a lokacin ka ce a ku ban guri baban ku ne ni ma babana ne wane har ku ce mun sai na rike wane ya ni za ku gaya mun wane ai ni ma uba ne a guna ku kawo shi nan ka kawo ka rike yi ka ce a ji a ɗauko likita aka ɗauko ka ce an bayi ne a ba a sa masa drip na ruwa ga wannan kuma dole a ji a ba likita in ya nemi ƙarin jini a yi ina malamai zan sama masa saukan qur'ani ai ba za a bari ba eh ku je asibitin gobe zan je waye gari ka dauto ka sa a mota ka dau ruwa ka dau biya wata ka je nawa ne kudin tarihin aka yi aka ci dubu biyar ne a to dubu biyar gahi ina babban dan sa dala ga dubu goma nan ka rike zan je da yamma zan ka abinci aka ce sai ya rasu ya za a manta da kai to shi abin alkhairi da rayin alkhairi yanzu ne gwaninta yanzu ne asara eh duk lokacin da Allah ya gama ka da mutum kar ka yi kare a zuci ka dage mai yiwa ba wahalan ba dadewa zai yi ba haka nan wata yarka ta zo ko an sake ta ko wani yar uwarka ta zo ta ce babu wane na zo ne gurinka wallahi nan gidan ne ya cushe mana ba yadda muka iya dama yar dan uba kuke da ita ta ce na zo na je ba wani dangi da zan je kai ne uban mu ɗaya da kai na ke zo ka taimaka miji na ya sake ni a ni za ki ga iskanci da da kina gidan mijin kin zo guna sai ki tafi karuwanci ki tafi ki tafi ki tafi karuwanci ni ina ruwana da kai ki tafi kana mata haka yi kenan sai ce to yi kenan Allah ba da hakuri baba zan je in zauna da aka ji labarin sai mai gari ya ce a'a ba ka za yi ba yarinya irin wannan abata ne ta yi karuwanci a kai da gidan bulama ta je gidan bulama tana zaune shi kenan bulama ya ce da matarsa da Allah ki dan ciri kaya kara ɗaya ki bata ya bata aka dan ɗauki wani riga aka bata an yi haka Allah cikin ikonsa ba da ba sai 'yan siyasa suka zo garin wani mutum ya zo neman kamfe yana cewa kaza kaza zuwa zaɓe ya kace to a kai gidan bula ba sauki ai kuma yana yake ne aka zo ya ce ke kina da miji a ce ranka dade ai ni mare ni ya ce ba uwa ya ce wannan yarinya nake so kanka kake so a ce a gwamna ne ya min talla irin yaran nan na ƙauye masu nutsuwa naga tana da nutsuwa waye gari za ka ɗauke ta mota gwamna ya gani ya ce yana sai ta auri gwamna Allah sai ta auri gwamna nan kuma ka kore ta imamu dini la ilaha illa eh shi kenan daga nan kuma za ka ce gwamna ya ce ta ba za a bari ba duk iyayenki za a gina gida a yau alkhairi ta ce aini ba ni da uba sai bulama eh aka yi ce gayo ne shine uba na ranka dai aka ce ai akwai ubanta ai ce dan uwan ubanta ne wannan sheki ne dan iska kyale ana zuwa sai aka ce to a dalilin yarka na baka hakimanci kai ne hakim kuma bayan nan dai ga naira miliyan goma sha biyu ka kula da Allah ta ce kai ne ubanta kuma sannan da aka zo za a yi bula mai yayi taro ya ce duk jama'a su zo ga abin da gwamna ya min a dalilin ya ta shi kuma wannan kanin uban shi ma ya zo cikin taron ya ce ni ne ai ranka da yayi magana ni ne kanin uban ce bula mai ce to ranka da ne wannan yana magana kanin ubanta ne wannan yanzu yar tawa tana da uba a nan garin ya ce insha Allah ta ce kanin ubanta ne to tun da yake haka ne a kamun shi in ta ce kanin ubanta ne na yarda a kai mun shi a kai shi gidan gwamnati aka ajiye waye gari aka zo da ita aka zo da madam ta cokara dan kwali ana mata kariya aka ce kin san wannan ta ce a ranka dai a tambaye idi a ce ya san ni a tambaye idi a ce ya san ni da abin da ya faɗa da hiran ya yi ki kai yanzu ka isa ka ce ka san da dan Allah to kaga rayuwa ba san hakan zai kasance ba da lokacin ma gidan da ka tsare wani daraja Allah zai maka kuma sai lamari ya lalace kuma a lokacin wai zaka ce zaka je ka yi ga inuwanta a akwai kunya ko me aka ma ma akwai daɗi to ya za ko wanka ko kananka ko ɗan uwanka aka ce ga ‘yan matan nan sun zo ba su da miji ka yi ta maza ka daure ka ce haɓa wance abin da ya same ku idan ya faru da ‘yata na kyale abu za ka bari to tunda ba zan bari da ‘yata ba kuma ‘ya'yana ne eh ina matan gidan nan ku zo kun ga wayannan eh ‘yan ubana ne sun fi ku daraja ku mutunta su zan ba malamai kuɗi Allah ya ba su miji na gari kafin su yi miji ku yaƙuri da zama da za su yi a gidana abin da za ku ci su ci abin da za ku sha ku sha kar ku damu akwai Allah da haka kuma aka zo aka aura wannan ma ta yi miji wannan ma ta yi miji yanzu nan da ka zama baba tsoho ta kyale ka ai ta aika ma kallon a gidan miji to rayuwa baka san wanda zai amfane ka ba irin wannan an zo muku a gidanku sai ku yi kokari ku yi respecting ɗinsu ku girmama su ƙarhe kai za ka ƙare da su kuma nan gaba ga 'ya'yanka nan an tara maka su a guri ɗaya sai ga ɗan ɗan uwanka nan wanda yi ba komai bane kuma kake nuna masa ƙiyayya kana nuna masa ƙiyayya kana ga yi ba ɗanka bane shikenan a garin ƙiyayya ma sai zamanin sarakuna ya zo sai aka ce wannan ba yaro ba sai wannan shaƙi ne ranka ya dade akai boko wai ƙiyayya ne wa ɗan akai boko shaƙi ne kasan sarakuna 'ya'yan talaka ake kama a boko irin wanne faru aka ce to wannan tun da ya zama haka dole a kama shi a boko sai ɓoye yayan nasa sai ba da ɗan talakan boko yaro Allah ya bayi fasaha nan da ne ya boko ya yi sakandare ya gama aka yi jarraba aka ce daga cikin wanda za su fita zuwa ingila a zamanin da da shi sarauniya ta yarda su fita ya yi ingila ya dawo kuma shi kenan sai ya zama gwamna a karkara ana neman wanda zai tsaya gwamna aka rasa shi yake da takarda ya tsaya ya zama gwamna me matsayinka ka ce dan talaka ne shaƙi kuma ya zama gwamna kaga kiyayyen da ka masa ya zama alkhairi nan gaba ƴaƴan naka kuma daga baya sai ka fahimci cewa he bokon yana da amfani ba da dadewa ba ka sa ƴaƴan naka kuma ƴaƴan naka suka je da takarda neman aiki gurin kwamishinan sa da da cikin girma da arziki ne ai kaga da an tsira to yi ya sa rayuwa baya tafiya daidai wata ran zai juya nan gobe ma ya juya nan saboda haka kuma lamarin rayuwa abu baya zama ɗaya eh no condition is permanent ba yadda za a yi rayuwa ya zama daidai jin daɗi yau akwai gobe a hannun wani gobe wani yana jin daɗin wannan kuma zai ji a hannun wani kuma rayuwar ba a yi masa gaggawa no hori illahi ba a yi wa rayuwar gaggawa a bi da hankali duk ɗan adam na duniya wata ran wallahi sai ya amfane ka kar ka yadda da rayuwa cewa sai naka naka in ka ce naka to Allah ya ce ba nakan bane dole ne nakan ya zama naka to saboda haka wannan tarihin annabi yuzuwa duk a karkayi muka ɗauko wannan a dinga darajanta yan uba a dinga darajanta kanne mata a dinga duba darajar maraya da miskini da mai karamin karfi kowa mutumin duniya a bayi haƙƙin da Allah ya bayi kuma kar a yi wa mutum mugunta kar a yi wa mutum hasada kar a yi wa mutum ƙiyayya ba ka san me Allah zai mai da shi ba rayuwar guda ɗaya ne ko ka nuna jarumta ka ci jarrabawa ko ka yi ragwantaka daga baya ka yi nadama abi za a yi ɗaya to yi yasa Allah ya bada wannan labari ne Allah yake cewa ma kana hadisan yuftara wannan labari da muke baku Allah yake ba ba kiran ƙarya bane ayatul qur'ani yawwa ya ga tariku ba ƙago shi aka yi ba walakin na walakin tasdiqan da zai bayyana yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun walakin ba da banza ba kana tasdiqa shi qur'ani yake gaskata allazi bayyana yadayhi littattafan da suke can gabanin sa wa tafsila kuma qur'ani yana rarrabe mana kulli shay'in dukkanin wani abu ya taji ilayhi fi dini wanda za a wadatar da shi a lamarin addini wa hudan shi qur'ani shiriya ne min dalalati gabaran bata wa rahmatan qur'ani rahama ne li qaumin yu'minuna ga duk wanda suka imani da qur'ani qur'ani rahama ne kasu da zikir an kebe su da ambato lintifaihim bihi domin su masu imani su za su amfana da qur'ani duna gairihim koma bayan wanin su